أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan halka mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiranmu yau lahadi bakwai ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin da biyu a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai kuma halkanmu ta farko yau ita ce halka ta murshid muna nan a shafi na ashirin daidai mala yake cewa su'al tambaya ma hiya fada'ilu umar bin khattab radiyallahu ta'ala anhu menene falala da daraja na sayyidina umar dan khattab idan Allah ya kara tabbatuwa a gare shi jawab amsa malam yace fada'iluhu kathiratun falala da daraja na sayyidina umar to fa suna yawan gaske minha daga cikin falala da Allah subhanahu wata'ala yayi wa sayyidina Umar akwai qauluhu sallallahu alaihi wa sallama fadan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan sayyidina Umar da manzon Allah yake cewa law kana nabiyyun ba'di da a ce za a samu wani annabi bayan wucewan annabi Muhammadu lakana Umaru manzo Allah yake ba wanda zai zama annabi sai sayyidina Umar da dai akwai wani annabi bayana to wannan annabin zai zama Umar ne wa qauluhu sallallahu alaihi wa sallama da faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa annallaha ja'ala al-haqqa ala lisan umara wa qalbi Allah subhanahu wata'ala annabi yace lallai Allah subhanahu wata'ala ya sanya har ya sanya gaskiya akan harshen sayyidina Umar da kuma zuciyarsa duk abin da zai faɗa to gaskiya ne ba zai tsaya yana maka wani kwalo-kwalo ba straight ka san mutane an kasa su hawa-hawa ne ko akwai wanda in zai gaya maka gaskiya sai yayi haka yayi haka yayi haka zai zai gaya maka eh kare bata maka ne baba ya ce ai gudun kana bata maka ne akwai wanda da ya zo kawai zai ce kaza ne sai ka ji maganan kamar duka malam gib sai ga mutum ya kasa sukuni ya ce eh kamar wane kawai ya gaya mun abu kaza tare da cewa gaskiya ya gaya mun amma haba ba wani ba wani dan saka yawa to shi sai na Umar ba wani kwana-kwana da an zo maganan gaskiya to gaskiya ɗaya ne ga ta nan kawai a gaya maka an gama ba gashi nan ba lokacin da aka zo ana ana yin sallah a boye a ranar da ya musulunta ya ga za a kira sallah a boye ya ce misala menene wannan kuma aka ce a kiran sallah ne za a yi a daki aka ce ai ka san mutanen garin tilla ba sa son musulunci yace kai a fito ya zaro wukan shi yace mu je duk wanda ya isa ya taho kawai aka kwada kiran sallah malam kafirai suka fito kawai sai suka sai na Umar kawai da wukan shi takobin shi ya ya zare ta malam sai su ce kai wannan mahaukacin ne ya bi sunan shi ba ya musulunta shi ma a shikenan abun muhammadin nan ne sai kara gaba yake sallallahu alaihi wasallam tun daga nan ko bai kara yin baya ba cikin lamarin addinin musulunci su'al tambaya kaifa kanat hijratuhu radiyallahu ta'ala anhu ya ya hijran sayyidina umar ta kasance zuwa madina ka san mutane sun kasance suna yin hijira ne a boye yamana sai a ce sai dare yayi kamar karfe ɗayan dare kawai sai ka salalo ka lallabo ka lallabo fiw sai ka gudu wai da suke ɗan ƙarfin hali su kuma da rana suke fita amma in sun ɗauko dukiyansu da komai sai a kwace baba ka ci riban citta naira miliyan arba'in ka kullo kayan ka za ka yi hijira ka bar garin sai a ce a tsaya tsaya tsaya tsaya me wannan a kulle ka ci kuɗi ne a ina ka same su mai malama muda sai ka ce ne ce a nan garin man ka same su zube su yawa malam ya ce cap to haka imanin su yasa suka rika aje wannan kuɗin ko dai ka aje kuɗin ko ka ba su tafiyan ka koma cikin kafirai sai su ce ina Allah ya tsare Allah ya kiyaye gwamnan mu salwantar da kuɗin ga kuɗin mu mun yi hijira mun tafi dan akwatinka da ka ɗauko kayanka a ciki da kayan sallah ne da kayan amarya da kake tarawa sai ina za ka je za a je maka ce zube su nan kagan wala ya girgi da kai ya san kayan da ya zuba gitse ina zube su kawai sai ga mutum ya zube ya ce ina annan muhammadu hijira za mu to haka to shi sai na umar yaya na shi hijiran ta kasance shine malam ya ce kanar hijiratuhu alaniya ya ce hijiran da sayid na umar ya yi ya kasance a bayyane ne ɓoro-ɓoro ya yi ta haitu a ta umarul makkata haitu a ta umarul ka'abata yayin da sayid na umar ɗin ya zo daidai ɗakin ka'aban wa ashrafu quraish bi fina'iha manya-manyan qurayshawa masu takurawa musulmai duk ga suna auren a zaune fatafa saba'an sai na umar sai ya zagaye dawafi so bakwai daya biyu uku babu wanda ya latti a cikinsu haka nan ya yi guda bakwan a jere ba magana ko ko ba bai lura ba a jere zagaya so bakwai din an gani ko sun makalahun sannan sai ya waiga ya kalla wayan nan manya-manyan kafiran sai fakalahun sai ya ce da su man aradal mauta falyaltaqini wara hadal wadi duk wanda yake so ya mutu da Allah mu dan har dan baya mana zan yi hijira zan je wurin annabi an gani ko ina nufin zai yi hijira zai bar garin maka tilla annabi ya ce aje can kawai can ne za a riska annabi amma ga annabin kuma a garin maka annabin bai fita ba yi annabi ne kusan karshen fita yi da shi da sayyidina abubakar ko ba kai faru ba ce to duk wanda yake so kaga nan wurin malamin ma ya dan takaita ai domin yanda sai na Umar din ya faɗa ya ce duk wanda yake so matar shi ta zama bazawara da Allah mu haɗu a bayan gari wanda yake so yaran shi su zama marayu da Allah mu haɗu a bayan gari wanda yake so uwarsa ta yi asaran shi da Allah mu haɗu a bayan gari na fita kuma zan yi hijiran ne in mutum ya isa eh in mutum ya isa sai aka ta ai wannan mahaukaci ne abinda suka ce kenan wannan mahaukaci ne dalla ku rabu da shi hauka ke damun shi malam ya ci gaba da cewa kaifa tawalla umarul khilafa ba da abubakar siddiq to a karatun mu da ya gabata mun karanta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wafati a littafin sira ko ba haka ba to bayan da yayi wafati an ba sayyidina abubakar dama cewa tun da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya jibinta lamari na musulmai tun kafin rasuwansa akan sayyidina Abubakar to sayyidina Abubakar ya ci gaba to a kwana a tashi sai Allah shi ma sayyidina Abubakar ya rasu to yanzu kalifa na biyu shine wane sayyidina Umar to sayyidina Abubakar ya rasu ya ya aka yi sayyidina Umar ya zama kalifa malam ya ce تولى عمر الخليف عمر الخلافة بأحد أبي بكر الصديق له بالخلافة سيدنا عمر يا زمن تو خليفة من زن الله ني صلى الله عليه وسلم بايد سيدنا أبو بكر yace idan na yi wafati sayyidina Umar ya ci gaba da jagorancin al'umma musulmai zuwa ga Allah an gani ko fi yawmi sulasa a ranar talata da ba a zuwa latti an gani a ranar talata ba a yi lattin ba kuma ba shi kalibanci an gani ko malam zaba da kai nake ba a ba da kai ba ne an gani ko wannan talatan ita ce yaumi wafatihi radiyallahu ta'ala anhu ita ce ranar da shi kuma sayyidina abubakar din ya rasu an gani ko ranar da sayyidina abubakar ya rasu a ranar aka ba sayyidina umar khalifanci aka masa mubaya su'al tambaya malam ya ce kan aradu kam aradu sanawat khilafati umar radiyallahu ta'ala anhu shekara nawa sayyidina umar yayi yana jagorantan shugabanci ko al'amura na musulmai malam ya ce kanat adadu sanawat ilafati umar ashara sanawat wa sittatu ashurin wa arba'ata ayyami wa arba'ata ayyami aka ce sayyidina umar ya kalifanci al'amura na musulmai ya kalifanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan al'amarin musulmai tsawon shekara goma da wata shida da kwana hudu shekara nawa goma da wata shida da kwana nawa da kwana hudu radiyallahu ta'ala Allah ya kare yadda a gare su za mu je na gaba kam zaujatuhu mataye da sayyidina Umar ya aura matayen shi guda nawa ne malam yace lahu sab'u azwajin sayyidina Umar yana da mata guda bakwai ne a'a ana nufin hadda wanda ya saka ni ya ana ne ana nufin hadda wanda ya saka mimman dallaka hunna wanda aka saka wa mimman lam wa mimman wa mimman lam yusalli da ma wayanda ba saka ba kaga da wanda aka saka da wanda ake da su sune in ka hada jumlan su suka zama nawa bakwai to ai yanzu ma ba sayyidina Umar ba a mutanen da ke rayuwa da mu a wannan zamanin akwai wanda ya aura ya saka sun kai goma na? akwai wanda ya aure ya kai hamsin? matan da ya aura ya ta saka wannan mugu ne da ta je wanka gida sai su ta a wannan mugunta ne to kaga ya zama da ita ba zawara daga haihuwa ɗaya kuma mutanen mu saboda rashin tunani in ya zo neman aure sa ƙara ba shi ok akwai kuɗi a hannun shi to amma za a wulakanta yarinyan ka ai to shi sai na umar da wanda ya saka da wanda suke tare dukansu mata bakwai ne zainab ga matayen da ya aura gaba daya akwai zainab bintu mas'um akwai wanda ake kiran da suna Zainab bintu mas'um wa mulaikatu al-khuzaiya akwai matar da ake kiranta da suna mulaika an gani ko wa jamilatu bintu sabitin akwai jamila bintu sabitin ko ba lura ba wa ummu kulsum bintu aliyin da kuma ummu kulsum ya da sayyidina Ali sibtatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi ma dai ya samu bai wannan ko manzon Allah ya aure diyarsa shi sayyidina Umar din wace me sunanta yarinyan sayyidina Umar da manzon Allah ya aura ba a Hafsa ne Hafsa Hafsa ya aura ko manzon Allah ya aura na Hafsa to yanzu shi kuma sayyidina Umar ɗin ya auri jikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta wurin Imam Ali to kaga da Imam Ali da sauran sahabban nan guda hudu guda uku dukkan su haka suke sai kawai wani ya zo wannan karshen zamanin waya rika zagin su kai dai ka san da babu zaman lafiya tsakanin sayyidina Umar da Imam Ali da ba yadda za a dauki jikan Imam Ali kuma a bashi da ba yadda za a yi sayidina aliyu ya sa sunayen wa'annan sahaban za mu zo za mu gani a cikin sunayen 'ya'yan imamu ali akwai sunayen wa'annan sahaban akwai abubakar akwai umar akwai usman to kawai wai sai wani ya zo ya hura maka lasbika ya rika cewa ka rika zagin wa'annan mutanen wai ma a matsayin ibada ne duk wanda ka yi sallah kusa da shi kaga ana yin sallama ya yi haka da hannun shi ɗaya biyu uku to zagi ne ina ja muku wannan ina tabbatar muku da wannan ɗan shi'a ne wannan buga hannun da yake yi nan ɗaya biyu uku ba wai da ƙarfi kas kas a'a haka kawai das das das shikenan wannan haka din nan shine Allah suka zagi sai na zagi na farko kenan sai na Abubakar na biyu zagi na sai na Umar na uku zagin sai na Usman shine wannan buga hannun da kake gani ana yi ɗaya biyu uku duk wani ɗan shi'a in dai ya ansa sunan ɗan shi'a ne sai ya yi wannan abin marasa hankali a cikin su ma shine zaka ga ma suna fitowa suna faɗa karara sai kaji suna cewa a akwai wanda kafin su kafin marasa hankalin gaba daya akwai wanda su su suna gaban wayannan kaga wannan ai ma baka sani ma baka san ma me ake yi ba kai kai zaka dauka ko wani abu ne yake cizon shi a cikin wannan yake dan bubbugawa haka ko ba kaga ga yan wada yawa sun san ana yi amma ba san menene ma'anar shi ba ai hakan nan wai su ne masabban manzon Allah suke to idan ka sama wayanda yake su kuma tsaurin kansu da rashin mutuncin su ya wuce wannan matakin sai su ce Allah ya tsine wa na farko da na biyu da na uku sai su yi shiru wai na farko shine wane sai dan Abubakar na biyu shine sayyidina Umar na uku shi ne sayyidina Usman idan ka samu marasa kunya daga cikin su lalatattu ƴan ta'adda ƴan wuta shine wanda za su kama sunayen sahabban sosai ga videos nan kana saka duba mana gashi na YouTube za ga suna faɗa sai su kama sunan sahabin sai su la'ance shi sai su ƙara kama na biyan sai su la'ance shi sai su kama na uku sai su la'ance shi bayan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yake cewa kar ku yadda ku zagi sahabina la tasubbu ashabi ina jan kunnen ku sai da ma manzon Allah yake Allah Allah Allah bi ashabi ina gama ku da Allah ina hada ku da Allah ina hada ku da Allah kan sahabban nan nawa kar ku zage su la tasubbu ashabi kar ku yadda ku zagi sahabina ɗaya daga cikin ku da zai cire dutsen Uhudu na zinari kaga dutsen zinarin nan ku da ɗaya daga cikin ku zai cire shi dutsen uru ya bi wannan dutsen ka goran ba kai ka kaddara ma dutsen ka goran nan ka ce ya zama zinari ko ya zama kuɗi dubu dubu ka gani ko ka san dubu dubu bugun abuja ko da ke yanzu bugun abuja ma ta zama rudu ko to mu ce dala ka kaddara cewa dala ne aka yi ta shirya su tun daga ƙasa har zuwa tsawon wannan dutsen naka goron nan da girman shi da faɗin shi haka yaya a ce ka ɗauki wannan kuɗin gaba ɗaya ka zo kawai ka ce malam mamuda ga wannan kuɗin sadaka fi sabilin lahi yaya malam mamuda ya gyara zama har ma ka gani wo? a ba ka sadakan kudin sai ka zai mai kare ba ma gida ba ba mota ba ba karin aure ba a zai samu mana auren Allah ba ka to sai aka ce mutum ya ɗauki irin wannan tarin kudin na dala kai zai kai dala ɗari biyar fa na? to baba ya gyara mana ya ce malala tarin gashiya aka ce mutum ya ɗauki wannan uban kuɗin ya bayar da shi sadaka fi sabilin layi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauko naira goma ya bayar ladan da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai samu kai da kai sadaka da wannan kuɗin da ya kai girman dutsen nan Allah ba zai baka wannan ladan ba haka manzon Allah ya ce to amma duk da haka sai mutane su saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su koma suna zagin mai sahabbai
yana cewa inda a tara addinin mu na dukkan al'umman duniya gaba da to namu ba zai ba zai in karin
shi ibadun da duk ibadan ka duniya kuwa to amma kawai sai wai wani yazo ya rika zagin wa'annan mutanen da kaga da a ce manzon Allah bai ce kar a zage su ba wani kes ne daban to amma manzon Allah ya san za a zo wannan zamanin mutane su mayar da zagin sahabbai ya zama addini manzon Allah sai ya ce a hirdin ku sun mu a hirdin ku ka shedin ku sun mu ka shedin ku sai mutum ya sa kafa yayi shuri da shi ya zo yana zagin sahabun manzon Allah ka kaddar cewa hadisin ma bai inganta ba ka kaddara to ai Allah subhanahu wata'ala ya ce ni na yadda da sahabban manzon Allah nan ko ayoyi daban-daban a Qur'ani laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta shajara wanda Allah ya ce ya yadda da shi har ya sa maka a cikin Qur'ani kuma ka zo kana zage shi ka kare ta Allah kenan ka ce yardan da Allah ya yi da shi ta banza ne ai abin kenan ko ba haka ba to mun faɗa wannan ne ba wai don cin fiska ga 'yan shi'a ba ko wani ba mu da ba 'yan shi'a ba mu sani cewa wannan fahimtar dai akwai kuskure kar mu yadda mu je mu wurga kanmu ga halaka an gane wannan abin da ya faru tsakanin sahabbai kai shiru da bakinka ba ruwanka in Allah ya gafarta musu ina ruwanka in Allah zai hukunta su ina ruwanka ballantana Allah ya ce ma ya yarda da su in aka ce an yarda da mutum akwai wani bincike ne eh kaman kai ne matanka din laifin nata maka ai ka yarda da ita ne ko za a bi a yi fada a yi fushi ko amma kuma shi kenan ai sai a ci gaba to Allah ya ce ya yarda da su balantana kuma me suka yi wanda yake ya kore yardan da Allah ya yi kuma kai kana da ayan da Allah ya ce ya fasa yardan da su da ka koma kana zagin su Allah mun tuba Allah ka yafe mana za mu karasa wa ummu kulthum sayyidina Umar din nan ya auri jikan manzon Allah jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake kiransa da suna ummu kulthum jikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa luhayyatu sayyidina Umar ya auri wata mata da ake kiransa da suna luhayyatul yamaniya ita yar yaman ce an gani ko daga yaman sai na umar ya aure ta kun san mun faɗa muku yana daga cikin hikimomi da musulunci ya amfani da shi auren wayan da ma ba ɗan nan tsukin ba idan ka auro matan da ke can unguwan sai ga da kai da ƴan unguwan kun kulla zumunta ko idan kai nan kanin kon kon kinin kon ne kuke kinin kon kanin kon a kina faɗa daidai kanin kon ka gangara ka auro mata ku daga can sai ka kun kulla zumunci da su ko ya tunaninka misali ya tunaninka a ce maulan mu shehu ɗayi usman bauchi zai je kanin kwanya auro mata guda ɗaya ya kake ganin mutanen garin za su yi haushi da yawansu saboda auren da aka yi na su duk zai sa su musulunta to musulunci ya yi amfani da wannan daman na auratayya daga wajen garin maka to wannan matan luhayya din nan yar yaman ce ta koga yaman ai ba cikin garin madina bane ko ko amma a madina ne ba maka bane kaga akwai nisa to manzon Allah kenan ya koya musu akwai mata ta gaba wacce ake kiranta da suna Atika bintu Zaidi sunanta Atika kaga ashe wannan sunan da ake ta sawa da a kasar Hausa ashe na da asali amma yanzu da an daina sawa yaushe rabban da kaga an sa Atika eh to bari ga wani nan matan shi ta kusa haihuwa in ta haihu sai ka sa a cika ko baka lura ba yawwa yawwa a arma kai ma ka tanka ne to kai ma yi an an faɗa kai ma a kanka ke kai ma an zo kanka kenan an zo kanka akwai atika kaga sunan da ya shi na da asali ke akwai ɗayar wacce ake kiran da suna ummu hakim sayyidina umar ya aure wata mata da ake kiran da suna ummu hakim bintul harith radiyallahu ta'ala anhunna Allah ya yarda da su gaba ɗayansu gaba ɗayansu har da wanda zamantakewa bai yi daɗi ba sayyidina umar ya rabu da su din an gane wannan mun faɗa cewa a rayuwarsa gaba ɗaya ya auri mata guda bakwai ko ba haka ba wasu ya rabu da bakwai in an cire hudu saura nawa saura saura uku to guda ya rabu da guda uku ya rasu ya bar guda hudu an gane wannan ya rabu da guda uku ya rasu ya bar mata guda hudu wayannan guda uku ba wai a jere ya sake su ba a zamantakewa ya zo bai yi daɗi ba an rabu da wannan an aure wannan ita ma wancan ɗaya daga cikin zamantakewa bai yi daɗi ba an rabu da wannan an ƙara auren wannan haka to a ƙarshe dai ya rasu ya bar mata guda hudu sai aka ce ‘ya'yan Sayyidina Umar guda nawa ne? A ta nan jama'a? Allahumma amfana bihi. To, ai, sufi bai kamata karka tsayawa a baya ba. O, ya zo latti ne? Ka gani ko? ok shi ne ya ja hankalin hankalin mutane ko kake bi ta bayan katanga darasi na gaba fiƙiu shi ya kamata mu fara yi gaskiya ne eh na riga na ɗauko wancan ka san an ce mana wai wai idan ka sa kai gaba wai ka juya haka aka gaya mana jiya har mu ne ya karanta mana wannan karatun wai idan ka sa kai gaba kawai to kaka juya to za mu je za mu tashi babi na azumi a kai bai azumin nan ba kuwa
ana cikin shi ana cikin babin azumi daidai ina kai hanya kuwa
wa min ash-shurut as-sihhat as-sihhat as-sawm
shafi na nawa
70 ay 63 63 ha an kai 63 ta bismillahir rahmanir rahim 63 ko 61 dai
63
ka ce wa min shuru da siyasa sau mai anniyyata sabi kalin fijiri sawa'un ka
eh kware sawa'un malam ya ce bismillahir rahmanir rahim shafi na 62 ne layi na ɗaya biyu uku ukun ƙarshe wa min shuru da siyasa saumi malam ya ce yana daga cikin ingancin azumi an niƙa'u min damil haidi wan nifasi tsarki daga jinin al'ada da kuma jinin biki kaga wannan ana magana ga mata ne tunda maza ai ba sa jinin al'ada ko ko suna yi Yawwa. to kuma jinin haihuwa ba duka ba sa yi sai dai naƙuda maza ke yi Alhaji Nasiru, da da Allah maza ba sa naƙuda to bari bari mu tambaye malam Isa ko Alhaji Isa ka bari na gyara Alhaji Isa maza ba sa naƙuda a bara tambaye shi ai maza na naƙuda ai lokacin da matan nan naka za ta haihu to tare kuke yi tana wayo a jiwon na wayo Allah walan da ta haihu to lokacin kai kuma ka fara naka eh alhaji za ka gani ko ka ga gane yanzu. tana haihuwa to lokacin kai kuma ka fara naka na kudan ko ce kaza sai ka ga kasiri ce kaza sai ka ah kaza ce to suna sauran kwana biyu sai ga idan mutum ya yi wiki wiki ko ba ko ba haka ba na kabirin gombe ya ce wai wani kawai ya ce kai ya fita daga ɗarikan kawai ya wai wai sunan da ya las wai ya kashe kuɗi saboda haka yanzu ya fita daga ɗarika kawai za a yi suna a masallaci taro da ake yi na mata duk ba za a yi ba saboda shi mugu ne Allah ya tsare mu Allah ya kare mu yanda iyayenmu suka tara mutane aka yi mana addu'a jikokinmu ma alfarman manzon Allah sai sai alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace to daukewan jinin al'ada ga mata da daukewan jinin biki ga mata tunda yanzu dai maza sun gane naƙudan da maza suke yi ko to aka ce idan jinin al'ada ya dauke jinin haihuwa ma ya dauke dole ne mace ta ci gaba da azumi fa in ka ba damul haidi wan nifas idan jinin biki ko jinin al'ada ya ɗauke qabla al-fijr kafin billowar al-fijr walau bi lahazatin ko da da lahaza ɗaya ne kamar da Hausa ka ce ko da ko da sakan ɗaya ne jinin ya ɗauke sai aka kira sallah aka ce dole ne sai ta yi azumi lahaza shine kyaftawa ɗaya lahaza minti ɗaya ko sakan ɗaya duk yana ɗaukar lahaza in jini ya ɗauke kafin billowan alfijir to sai ta yi azumin yawwa har ma wajaba alaiha sawmu zalika al-yawm malam yace wajibi ne sai azumi na wannan ranan walau lam tattasil ko da ko wannan matan bata yi wanka ba matukar jinin ya dauke to dole ne wannan matan sai ta yi wanka an gani ko illa balal ila balal fijri har zuwa billowan alfijir wa tu'adun niyya sannan za ta ƙara yin niyya idan ka tsawa ta tabu idan bibiyan juna na azumin ya yanke mata ne ta fara azumi tana yin azumi ya kai bakwai ga watan ramadana sai jinin al'ada ya zo za ta yi kwana biyar ko shida a yawan kwanakin ta saba yin al'ada to sai jinin ya ƙara ɗaukewa to idan jinin ya ƙara ɗaukewa yanzu ba za ta yi wanka ba to sai ta sake yin niyya saboda wannan breakage wannan ɗaukewar da aka samu yanzu an lura malam sai ya ce wa tu'adun niyya idan qata takabu bil marad haka na rashin lafiya idan ya same ka kai mara lafiya ko ke mara lafiya idan rashin lafiya ya same ki ko ya same ka sai ka yanke azumi ka sha azumi yake cewa da Hausa to idan ka warke in zaka ci gaba sai ka sake niyya ko tafiya ya same ka sai ka yanke azumin to in zaka ci gaba sai ka sake niyya malam ya ce wa shubi zalika da makamancin haka to sai mutum ya faɗa rijiya yaya shi ma ya yanke gina ko tunda dai kafin a ciro mutum daga rijiyan eh to sai kai ka kurba ne ani ba zan faɗa ba ani ba zan faɗa ba ina ah ina sai ya kurba malam ya ce wa min shurudi sihhati sawmi yana daga cikin sharaɗi na ingancin azumi. Al'aqlu hankali, ya zamanto kana cikin hankalinka za ka yi azumin, kaga kenan kai Allah dai ya fi mana, ashe kurakure ne mutanenmu suke yi, sai su sha wani ƙwaya, mutum ya fara yin bacci har na kwana biyu. Wai yana cikin azumi kuma wani, shi mugu. Da Allah ku azumi wannan, mu gaya mu juna gaskiya, a irin haka ne ake ɗaukan hukuncin ai. Duk wanda hankalinsa ya gushe, to ba azumi kuma balantana wannan da gangan ba sai mutum ya sha kwaya akwai wanda aka ce in suka sha kwayan ba san sunan kwayan ba mutum yakan yi kwana uku kwana hudu bai ma ba san inda yake ba bai farka ba ba yana bacci kuma duk yana cikin azumi wai to ka dai ga wannan kurakurai ne ko ba gaskiya ba ba azumi saboda haka ku da kuke ma'abota ilimi a nan wurin ku kiyaye wannan kuma ku yada cewa duk wanda ya sha wani abu hankalinsa ya gushe to azumin shi ya karye an gane wannan ko da ko na minti biyu ne ba ko da kurkura ne mutum ya yi an zo wurin ko kaga ya samari duk kowa ya fara yaƙi kowa ya fara yaƙi irin kai malam ba zai taba mu yau ha ba taba ku nake yi ba karatun ne biyo eh arewa yauwa kaji ko yawa duk wanda ya kurkura da azumi a'a yare mana malik yau karatun daɗi yake yi ba duk wanda ya kurkura da ramadana to ya tabbatar azumin shi ya kari an gane wannan to abu ne wannan kasha sai ya ɗanyi haka da kai yayi layi da kai haka to in dai har aka yi haka ɗin nan to hakan da kai ka ɗibo sittin ne dawo wanda kai ka dawo da ɗaya sittin da ɗaya kenan to to kuma mutanen mu ta wannan wasan sai ka ji wai mutum ya ce maka ai ban hadiya ba ko ba ka suke cewa ba wai ban ka kalla ba rashin hankali da rana baba da rana sai su kurba wai a kurkura a kurkura a kurkura a kurkura a kurkura a kurkura sai a zubar sai ce ba mu haɗiye ba ai an ce sai in an haɗiye ne azumi yake karyewa to ka san akwai dai damuwa nan za ka yi shi har kasan kafanka ai ban taba ba ni ba babu baba ya san shi kenan shi ba baba ka san shi ne ina ai baba ban taba ba ina Allah ya tsare Allah ya kare kai ina to wai wai sai su ce wai wai ai ba su haɗiya ba to yau dai kun gani cikin karatu gashi Allah ya kawo mu da kanku kun gani duk abin da za ka yi hankali ya gushe ko na minti ɗaya ne azumi ya karye to kaga mutanenmu da suka yi ta wannan kurkuren da ramadana kaga lamari ya ɓaci sittin sittin kaga kuma akalla a cikin kowane ramadana sun yi kurkuren nan ya kai su uku ko a talatin kwana talatin ɗin din ba su yi ka gani to ko kullum sittin so sittin sittin so talatin sittin so talatin sannan ga ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya 180 180 1000 800 la ilaha illallah ga talatin dubu ɗaya da ɗari takwas da talatin azumin da ake bin mutum shi sa in an je lahira mutum ya ga an yi da shi wuta sai ya ce Allah me nayi shi bai san ga aika aikan da yi ba ai jahilci da kuke gani ba karamin musiba bane ba karamin musiba bane Allah mun tuba Allah kare mu kuma wannan ya zamanto wajibi a kanmu a ta faɗakar da al'umma in Allah ya raya mu mun kai ramadana a tuna mana wannan matsalan don mu faɗa su kuma su ƙara kiyaye ko ba gaskiya ba sai mu faɗa mutane su kiyaye kar a je a ƙara shiga cikin wani halakan yanzu za mu ce to wannan dubu ɗaya da ɗari takwas da talatin ɗin ya za a yi shekara biyar za ka yi sai sun rama ai ganganci ne to ai ba zo tambayoyin ba ai eh a nan wurin ko to eh ai ba fara azumi ba lokacin saur eh na eh eh azumin shi yana nan ma tun ba riga an fara ba ai baba yana magana ne mutumin da ya yi kurkura yana gama sahur ba riga an kira sallah ba sai a ce azumin shi yana nan azumin shi yana nan amma in dai alfijir ya fito mutum ya yi to akwai matsala ba eh akwai matsala Allah mun tuba Allah ka yafe mana mu je gaba malam yace faman la aqla lahu duk wanda hankalinsa ya gushe to azumi bai waje ba a kansa ba kal majnuni kaman mahaukaci da ɗan ƙwaya da ɗan sholi da ɗan fakalin da ɗan totolin da ɗan kurkura a to to gashi nan malam yace wal muguma alai haka nan mutumin da ya suma ba azumi shine kamar misalin da muka yi yanzu samari da suke shan wani ƙwaya an gaya musu sunan ƙwayan na manta ne yanzu idan aka sha ƙwayan za a yi kwana hudu ana bacci to wai azumi bai duke su ba su ba su sha wahalan azumi ba sai ya kai kwana hudu sannan zai saka mutum akwai wanda an ce ya sha wai jinin shi bai da ƙarfi sai da ya sati ɗaya ba yan uwan shi ma suna tunanin ko ya mutu ne shine ɗan abokin nashi yake faɗa yake cewa ina kwakwalwan shi ne ba ƙarfi sha aka yi sha aka yi ka gani malam ya ce la yasinhu minhum sau fi tilkal halati azumi baya inganta a kansu a cikin wannan yanayin wa yajibu alal majnuni yana waje ko mu tsaya nan to Allahumma anfana bihi darasi na gaba zadu ko ba gani ba ina jinka tas nake ci wa ya ce waya ai ribas ai mun ce ba za mu ƙara yin ribas ba saboda mun lura mutane sai su ki zuwa da wuri saboda ana maimaita karatuka lokacin fara karatu karfe takwas lokacin tashi karfe tara in ba mu fara karfe takwas ba muka fara takwas da rabi za a tashi tara da rabi Allah ya fi mana mu je gaba darasi na gaba arma eh wal shabi shabi na 23 azabi bismillah a 25 to bari mu je mu gani haka yake lalle yayi daidai ga maki ni ma na gani hadisi na gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim muna nan a cikin a cikin littafin nan na zabi muna babi da yake jan hankalin maza su kyautata mu'amalansu da matayensu ko ba lura ba arma yawa to ga mai duk da ya shigo latti wa alaikum salam ai mun gane ka malam yace hadisi na takwas da yake karantar da mu kyautata mu'amala ga iyalanmu shine hadisin da aka ruwaito daga Abu Huraira annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu yake cewa lalle shi ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ayyuma imra'atin adkalat ala qaumin man laysa minhum falaysat min Allah fi shay'in duk matar da ta je ta ɗauko cikin da ba na wa'yannan al'umman da take rayuwa da su ba, kamar da wasu ka ce, duk matan da ta ɗauko cikin shegi ta kawo gidan mijinta, falaisat min Allah fi shay'in babu ruwan Allah da ita, walan ya dukula aljannata, Allah ba zai taba sa ta a aljanna ba har abada. Allah dai ya fi mana. yanzu ba rikita rikitan da ake ciki shine matan aure sun koma wasu daga cikinsu sun koma suna gidan mazajensu kuma suna zuwa zina mu sai da aka dan tsaya ma tsayi da kafa a Kaduna ba a kasuwa sai ga mutum nan shagon shi sai dan yi wani dan wuri dan wani kamar dan keji keji an ya ko ka gani ko wannan dan wurin da kake gana dan yi shi haka to a kasuwan ba matan aure za ta zo siyan abu sai kawai mutum ya kira mata ce a yi lalata da ke a baki dubu biyar sai ce a yi nan sai ce akwai daki a nan sai kawai wasu ta yadda saboda rashin imani wannan dakin haka sai ta shiga shi kenan sai ya lalata da ita sai ya bata dubu biyar ɗin gobe ita za ta neme shi ta ce aya kana bukata yau ina cikin bukatan kuɗi shi kuma sai ya rage sai ya ce a yau babu bukata sai dai nema ma za a baki dubu biyu sai ta kuma muguwa sai ya ce ya fi babu mala yana dariya wai ya fi babu sai ya kara cewa ta shiga a kasuwa fa kakai tunanin da daddare fa da rana tsaka Allah dai ya fi mana shi yasa idan musiba ya shigo irin wayannan kasuwannin sai ka ga ba kyau Allah ya fi mana Allah ya fi laifin maza ko da suke barin suna zuwa kasuwa a to ai wani baya gari ne wani baya gari ko wani driver ne direba ne ya dauki kaya daga nan kafancen zai kai Legas wani daga nan zai kai Nasarawa tana bukatar magi manja kaza za ta shiga kasuwar ta su wata lalura ne yake sa kake ganin ta a kasuwa ba wai dan ita ma tana so ba in an ce za a aika yaran makwabta yaran makwabtan su ta gunguni in yaran ba su yi gunguni ba iyayen yaran su ta masifa kawai babu wani wanda za a rika aika sai yaran kaza kaza mu muka ce mijin ke tafiya duka yana daga cikin dalilan da ya sa wasu matan ke zuwa kasuwa amma za ka yi tafiya ka sai komai ka ajiye a gidanka ai shi kenan ba wani ba wani abin to amma mutanenmu nawa ne suke da yalwan da za su iya siyan dukkanin abin da iyalansu ke da bukata su ajiye a gidan wani sai ya fita fa za a nemo abincin da za a ci a ranar lalurorin suna da yawa in ka kalla can wurin kuma sai ka kalla can sai ga akwai damuwan ga sunan ga sunan ne kawai to wani ma ba ma kasuwan bane ai wani kamar yadda ake yi a nan garin a je wani ƙauye nemo citta ko a zuwa na nan garin ai wannan abin ya faru wata mata ta je neman dos ne ko cittan nema a wani ƙauye ta can haka haka ko kafiran garin suka mata fyaɗe ko ba kai faru a kai ta asibiti ana zuwa kallanta ba sallame ta ma ta gudu kun tuna shekaran? Ai a shekaran na zo nan garin. Oke, ai ban manta ba A shekaran ne. To wannan fa saboda abin ya bayyana ne. Da mutum ɗaya ne ko mutum biyu ne ya mata fyaɗen, ai ba wanda zai ci. Ita kuma ba za ta je asibiti a ce a cire wannan cikin da ta yi na shege ba. Sai dai ta shiru da bakinta, ciki ya shiga ta haifan ma mijin nata ɗan da ba nashi ba. sai miji ya ga yaron shi yana zaro wuka yana cewa zan kashe ka baba yana dan nawa ashe bai san ba nashi bane to shine manzon Allah ya ce duk matan da ta je ta ɗauko cikin wasu ta kawo gidan wasu to Allah subhanahu wata'ala ya ce babu ruwan shi da ita sannan Allah ba zai taɓa sa ta a gidan aljanna ba to kaga yanzu dama ana magana ne kan kyautata mu'amala tsakanin maza ko maza su kyautata mu'amalan su daga matayensu to wannan hadisin ya ya yo wannan kutse ne ba to amma ga ainihin karatun nan manzon Allah ya ce wa ayyuma rajulin jahada waladahu wa huwa yanzuru ilayhi ihtajaba Allah ta'ala minhu wa fadahu ala ru'usil awwalina wal akhirina manzon Allah ya ce duk mutumin da yayi rejecting din ɗansa mutum a haifan masa ɗaya ya ce, Ina wannan ba ɗana ba ne, ga shi dukkanin abin da ke nuna ɗansa ne, kan nan ya ga irin kan shi ne. Allah ma ka san akwai wanda zaran ka kalla kan kan kan baban. Akwai wanda zaran ka kalla yatsun ƙaba, ka ga yatsun baban. Akwai wanda hannu ne, ko? Akwai wanda duk ba nan ba ne hanci ne, ko? Sai ga hancin kaman gwiwa malam. Eh? to duka dai alamomin da ke nuna wannan ɗan shi ne amma ya ce ba ɗansa ba ne kalla wa huwa yanzuru ilaihi gashi yana kallon ɗan ya tabbatar ɗansa ne amma ya ƙi yaron ya yi rejectin ɗin yaron manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ihi tajabahu Allah ta'ala minhu Allah subhanahu wata'ala zai sha makance shi ma'ana Allah subhanahu wata'ala zai sa bariya tsakaninsa da wannan yaron da wannan mutumin baban tsakanin Allah da wannan mutumin to akwai shamaki wannan shamaki kuma ka san azaba ce sannan wa fadahu Allah ala ru'usil lawalina wal akhirina Allah zai kunyatar da wannan uban a ranar lahira tun daga kan a gaban su annabi Adamu har zuwa na ƙarshen haihuwa a duniya kafin a yi tashin kiyama sai an zo da shi gaban duniya gaba ɗaya tun daga farkonta sai a ce kun ga wannan shine mutumin da ya tozartar da wannan matan ya ce wannan yaron ba nashi bane alhali kuma ɗansa ne Allah ya yi wadaransa Allah ya yi masa kaza Allah ya yi masa kaza ana gama masa wannan tonin sililin sai a yi wurgi da maye gidan wuta Allah mun tuba Allah ka yafe hadisi na tara malam cewa yayi an samu daga ma'azu bin jabal radiyallahu ta'ala anhu yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la tuzi imra'atin zawjaha kada wata mata ta kuskura ta cutar da mijinta daidai da mina minti daya ina angon mu yawa kada wata mata ta yadda ta cutar da mijinta daidai da na minti ɗaya. Illa ƙalat, ko imratin zauja, illa ƙalat sai dai idan ta ce, zaujatuhu min alhuri la tu'zihi sai matarsa ta aljanna ta ce, la tu'zihi karki cutar min da mijina, ma'ana, idan matanka na nan duniya ta cutar da kai, to matanka ta gidan aljanna za ta rika faɗa tana cewa matan nan ta duniya karki yadda ki cutar min da miji qatalakilla matanka ta aljanna sai ta rika cewa wannan matan ta duniya take cutar da kai Allah ya tsine miki albarka Allah ya kwashe miki albarka fa inna ma huwa indaki dakilun aw shakka an yufariki ilaina fa inna ma huwa indaki dakilun malam ya ce wannan mijin da kike gani a wurinki da kike cutar da shi ai da kilon ne a wurinki ma'ana baƙo ne a wurinki shi ne ma'anar da kilon ɗin baƙo ne ai duk wanda kaga ya zo duniya kamar baƙo ne ai da ya zo wuuu shi kenan ya tafi lahira kuma to shine ita matanka ta aljini take gaya matanka na duniya amma matanmu na duniya suna ji ne ina matanmu na duniya ba sa ji an gani ko Allah ya fi mana aushaka an yi fari kaki ilaina kaɗan ya rage ya bar duniya ya zo wurinmu ki kallon yadda ake tarerayen miji da ka ɗan haka sai ga wurin intanet ha? ce Allah ce ha? ce ƙwarar kuwa kiliya an gani Allah ya tsare mu Allah kuma dai ya daidaita saɓanin da ke gidajen ma'aurata Allah ya ɗauke shi zaman lafiya Allah ya maido da shi hadisi na gaba ko mu tsaya a tsaya ko a to an yi shiru ba na shi ne aka ce a tsaya ko a ci gaba ta malam ya ce an asma binti yazidin an karɓo daga asma'u binti yazidin ƙalar take cewa marrabina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya wuce mu wa nanu fi niswatin alhali mu muna cikin tarin taron mata fa sallama alaina sai manzon Allah ya yi mana sallama wa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce iyakunna wa kufrul menene wa kufrul muna'imina ka ku da kafir cewa wanda yake kyautata muku yake ni'imta muku waye wannan miji ka ɗan fita ka sha wahalanka ka ga wannan abun ka siyo kai ka kaddara ma cewa ba tsaraba ba ne shefanan nan da kake yawa ganyen bishiya ne ake tsinkowa ba ba eh ba ba yawa ba ganyen bishiya ba ne wahala mutum yake yi ka yi wannan ka yi wannan ka sha wahala ka kawo cefanen nan dan dai ka daɗaɗa musu wata rana kana da buƙatan wani abun fa sai kai ka ƙi sai ka suwo musu dan ka faranta musu ko ba ka yake faruwa da maza bane yawa arma to amma duk da wannan abun fa kawai wasu suka kwafsa maka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka shedinku ka shedinku ahir yanzu ba gani ba wani daga zuwa wurin kwallo wurin neman ne ya turgude Allah ne ya je mana arma an gani ko fa kunna ya rasulullah matan nan sai suka ce ya rasulullah ya manzan Allah wa ma kufrul muna'imina menene kafirci ko butulcewa me mana ni'ima kala sai manzan Allah ya ce la'alla ihda kunna ba mamaki ɗaya daga cikin ku ta dulu ai matuha baina amuwa ko umuri hali nan menene wannan abuwaha wata anisa wata anisu fayar zuka Allah fayar zuka Allah azza wa jalla zawjan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba mamaki ɗaya daga cikin ku za ta tsawaita zama cikin iyayenta ma'ana mijin bai riga ya zo ba ko ba haka bane mijin bai riga ya zo ba wata nasu fayar zuka Allah azza wa jalla zaujan sai Allah ya azurto ta da miji wa yarzuka ha minhu malan Allah ya bayan Allah ya kawo mata mijin sai Allah ya kawo mijin kuma mawadaci ko shi mijin ya zo mata da kuɗi wa yarzuka ha minhu malan wa waladan ga kuɗi ya bata ga yaro ta samu an gani ko kyautatawa ya zo ko tunda tana gidan babanta ne ta hayu da take gidan baban mata ko ba haka bane kenan ashe ka sama gidan mijin ma ni'ima ne tun da yanzu gashi ta haihu ko to shikenan malam yace fatad fahan fataqdibu al ghadabata fara ko farahaj wa taqulu ma ra'aytu minhu yawman khairan qattu saboda an samu sabani guda daya fataqdibu al ghadabata sai kawai saboda an samu sabani kwara daya sai wannan matan naka ta yi fushi fushi farahat sai ga ta koma gefe tana hutawa tana jin numfashi sai ka ce wata giwa muguwa ta ƙulu sai ka ji wai matan nan nashi tana cewa ma ra'aitu minhu yawman khairan qattu ban taba ganin wani abin alheri daga wurin wannan mijin nawa ba ban da tsiya zuri'an in kama ka samu mata mara imani mara hankali ce mai zuri'an ku suka gada banda talauci matsiyata kawai kai rufa maka asiri ne na aure ka duka ta manta wancan zamantakewan da kuka yi na shekara bakwai shekara goma ashirin talatin banda wannan dawo wanda na yi wancan zuwa na kaduna na biyun can wancan na sama kenan ko akwai matan da yaron da suka haifa da mijinta ya gama jami'a amma ta ce a raba auren ba ta san shi me ya taɓa yi mata na alheri yau karabu da ni akwai masu jira za su aure ta har ta je ta yi applying ɗin wani aiki na dss ne ko ss ta yi applying har ana tunanin ma za a ɗauke ta fa aikin shi ne shi kuma mijin da yake shi ma ɗan duniya ne sai ya je ya samu lauyan shi ya ce a rubuta ma wannan jami'an tsaron cewa dokan aikin ku sun ce ta ce sai da yaddan miji mace za ta yi sai da yaddan iyaye za ta yi ni ne kuma mijinta auren mu yana nan saboda haka na ce na sanar da ku ni ban yadda a ɗauke ta shine makasudin da yasa ta shigar da shi ƙara kotu wanda har aka kira wani cikin magana kuna da yaro da wannan mutumin yaro ya gama jami'a akalla a Najeriya idan yaro ya gama jami'a yaron nan ya kai shekara 27 akalla 27 to kwadayin ne kike yi da har zaki kuma ba yaro ɗaya ba yaron da suke da shi da wannan mijin ba yaro ɗaya bane suna da yara za su kai wurin guda uku ko hudu kawai wai a raba auren yau din in ya rabu da ita akwai wanda zai aure ta ka taba jin irin wannan haukan gwai ma bai mata me me taba mata me ya taba mata duk tsawon wannan shekaran na 27 ba taba samun alheri ba za a ci gaba da zaman nan to ni dai na dawo Kaduna dai ba a raba auren ba an daga shari'a an ce za a ƙara shiga kotu Allah ya tsare mu da irin wannan tashin tashin Allah ya tsare Allah ya kare dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rawahu Ahmad Imam Ahmad shine ya ruwaito mana wannan hadisin Allahumma anfana bihi shikenan kuma mun gama karatu kan na yau in akwai mai tambaya ɗaya biyu shikenan in babu za mu haƙura za mu yi addu'a wa alaikum salam alaji kaman akan magana na al'ada na mata na'am ka ce idan mutum ya ɗauke musu koda da sakon ɗaya ne kafin a kira sallah eh in ya ɗauke da sakon ɗaya har za su iya gane ya ɗauke da sakon ɗaya to ai wannan shari'a ne ta faɗa haka ana son idan sun gane hakan kenan idan ba a gane ba sai bayan asuba sannan aka gano cewa ya riga ya ɗauke to shikenan ai wannan ranar ba azumi eh tun da bata san takamaiman lokacin da ya ɗauke ɗin ba eh haka shari'a take to ai da ma riga an shar'anta wa mata duk lokacin sallah in suna cikin jinin al'ada to su je su duba tsarkin ya zo ko bai zo ba eh haka ne eh Allah ya yafe mana wa alaikum assalam malam Umar eh misali mutum za a azumin gobe misali sai mutum ya a ashura dai gobe ko yau an yi tasu'a misali gobe a shuka eh to gobe Allah ya kai mu a saurara ya tashi zai je masallaci sai brush da makilin eh bayan ya yi sallah ya manta cewa akwai azumin a rana sai misali kamar karfe goma ya tashi daga bacci sai yake ji a gari cewa akwai azumi zai ya ɗauka niyyar ne zai zai ya daukar niyya matukar bai ci abinci ba bai sha ba ainihin nafila ne eh duk da yayi brush ainihin nafila ne ai akwai sabanin malamai kan brush eh akwai sabani su dai malikawa ba su ganin kana azumi za ka yi brush to amma matukar lokacin da ya zo yana brush din bai haɗiya din ba saboda farallan ladan wannan azumin sai a bashi dama ya yi azumin tilla bai haɗiyan ba tilla sabanin malamai rahama ne eh ba a haɗe ba amma ana jin alamar shi a wuya eh shi ne ake maganan ai ba a haɗe ɗin ba Allah ya yafe sai a yi azumin a samu ladan eh shi ne ai matsa abin da malikawa suke ta faɗa a kai su kuma wayancan suke ta bada fatawa a'a da ramadanan ma za ka yi yin brush ɗin kaza kaza kaza kaza Allah ya yafe mana da ramadana da rana tsaka wai kai brush Allah mun tuba wani tambayan wane ne To, kamar shi wajen azumin a kan makalla masu shan abu a kan makalla wasu Shan me?
za ka ga- a irin kwayar nan yawwa to na gane wasu za ga sun sha za su tabbaci ne irin dab da
Magariba.
ba su ta sha kawai.
sai su tashi Eh, to su ya hukuncin a azumi kaga wannan sha din da aka yi maye ya sa su ko me ya sa su in bacci ne ya ta sa su to azumi ya yi amma an rage lada idan za a samu lada ɗari to bai wuce a ba su sha biyar ba haka ba sallah to ka gani to kai ka gani ba ma ya ce kai ta bacci ba sallah ba wannan in za a ba da lada ɗari to bai wuce a ba su sha biyar ba wanda zai tashi lokacin da ya ba zai dinga tangadi ne kamar wanda ya sha giya
to kaga ya sa shi maye to idan ya sa shi maye kuma kaga al'amari ya ɓaci yayi ba zai tafi daidai ba Allah Allah ya tsare lokacin baccin bai kare bai tashi Ah, matsala subhanallah subhanallah akwai damuwa Allah ya tsare bismillah
malam wanda wanda bi wanda ya zumi wanda bai ya zumi tara ga wata ba tara ga wata ba zai iya yin goma ga sha daya eh mana sai yayi goma da sha ɗaya ana son da ya zamanto azumi ɗaya kafin ranar goma ga watan ko azumi ɗaya bayan goma ga watan ya zamanto kayi dai biyu eh akwai malaman da suka ba da wannan fatawa idan misali ban samu daman yi yau ba to zan yi gobe da jibi eh Al- shi kenan shi ma Allah zai ba da lada ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai shekaran da akwai shekaran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai guda ɗaya yayi kamar shekaran wafatinsa ko shekaran wafatinsa guda ɗaya yayi yace idan Allah ya kai mu baɗi zan haɗa tarar da wata da kuma goma ga wata sai Allah subhanahu wataala bai hukunta zai kai shekaran baɗin ba sai kuma yayi wafati dama ya ce idan Allah ya kai mu a akwai hadisai da suka ce wanda ya yassar- ya yalwata wa iyalansa Allah zai yalwata masa saboda haka a yalwata wa iyalai ba kuma ana nufin a ci a- a a kawo har makogaro ba ne a a dai yalwata a yalwata eh a yi canji kaga yanda iyayenmu suke yi da haka za sai a kamo malam a yayyanke su kaga yanzu tun da kazan ta ɗanyi nisa sai a suwo kwayaye haka eh alhaji hamza alhaji hamza ko yaya in ka to kaza ta yi nisa kaza guda daya ana kira maka dubu bakwai ko ya sauko yanzu ka gani to kaza guda daya dubu bakwai to idan kazan ta yi nisa sai a suwo kwai sai a sassa ma yara da da iyali kowa ya ci ciya more don kuma wanda yake da karfin da zai yanka kajin yanda iyayensa suka yi shi ma sai ya yi ko ba ka bane sai ya yi tun da dai hadisin nan an tabbatar manzon Allah ya faɗa wanda ya yalwata wa iyayensa a wanda ya yalwata wa iyalinsa afwan wanda ya yalwata wa iyalinsa a cikin wannan rana na goma ga watan Allah zai yalwata masa tsawon shekara ko to shikenan sai ka yalwata wa iyalin naka kai ma da fatan Allah subhanahu wataala ya yalwata maka a shekara kuma dama wannan shekaran na musuluncin nan 1444 ko an ce shekara ne da take cike da arziki an ce shekara ne da take cike da arziki kuma za a samu ruwa mai yawan gaske alheri zai yawaita muna fatan Allah ya sa da rabon mu a ciki Allah ya sa da rabon mu a ciki sha Allah sha Allah haka wani babban malami ya faɗa ya ce wannan shekaran akwai arziki Allah ya tsaga da rabon mu eh Allah ya tsaga wanne ne maza Allah ya yi sallallahu alaihi Ba- baka ji abin da muka faɗa ba yanzu duka akwai shekarun da manzon Allah duka ya yi su akwai shekaran da manzon Allah ya yi guda ɗaya eh ya kuma ce a shekaran da ya yi guda ɗaya ya ce idan Allah ya raya ni na kai baɗi to zan haɗa guda biyu tara ga wata da kuma goma ga wata to tunda ya faɗa sai Allah bai raya shi ba shikenan ya zama sunna ai wannan shi ake kira da malaman usulul hadith sunna qauliyya ya riga ya faɗa sai Allah da kenan da Allah ya ƙara ba da ararransa ya kai wannan shekaran zai guda biyu saboda haka tunda ya riga ya faɗa sai aka ce to kowa ya guda biyu tara ga wata goma ga wata in baka samu damar yin tara ga wata ba sai ka yi goma da kuma sha ɗaya ga wata duka akwai malaman da suka ba da wannan fatoyin fata dai Allah ya samu dace gaba
aka makalla an kai tara ma kawai za ka iya tsaya ma a'a goma ga watan shine target
sai eh goma ga watan kamar yadda Alhaji ya faɗa ne in mutum ya yi goma ga watan fa shikenan ya wadatar amma masu dabara dai sukan haɗa biyun ko shi sa ga wasu tun yau suka fara Allah ya tsalla idan kaji arma ya ce Allah ya haɗa mu a ladan su da azamin kai da kwashe ladan kaji wayo ku Eh, shi ne ai to bismillah shugaban marayu a ai an ce bara an samu ka ba baka zauna a wurinka ba ga wuri fala fala oh ya zo eh to wannan matar nashi ya kamata a ja mata kunni sai ta rika rike mana shi ko da a girman shi zaka je na tsayawa wurin mai shayi kuma yana da iyali ita dai matan da ya kamata a aika mata doguwar wasiƙa a yana neman kari ka gani shiga umar kowa ya san ka an ce kari kake nema to ci gaba wa dautan bayanka lokaci
masu kuskuren nan eh da aka ce zai yi azumi na shekara misali na babu shekara don kwanaki ɗari dubu
dubu ɗaya da ɗari takwas shekara shekara biyar misali wata ramuwar da ke yanzu eh
to da zan yi ra- ya rama na kwana kwanaki sittin ya iya huta eh mana sai ya huta in yin kamar ya yi sittin da ɗaya kenan sai ya huta sai ya huta bayan sati ɗaya sai ya ƙara ɗauka eh sai ya ci gaba in ya kama ba hutawa eh to amma kuma da yana cikin yin na biyan sai rashin lafiya ya kama shi zai tsaya idan ya warke sai ya ci gaba eh shi kenan ai sai ya aje ramako sai ya yi na wajibi ai ya riga ya rike lissafi cewa misali ya yi guda ashirin da biyu sai ramadana ya shigo sai ya aje ashirin da biyun shi sai ya fara ramadana kuma ana hawan daushe to kwana uku ana yin kwana uku sai ya ci gaba abin da yake nufi kenan Allah ma dai ya tsare Allah ya kare mu je a to me ya samu adashin a ai adashi yarjejeniya ne an gane yarjejeniya ne aiki ne kuka sa mutum ban san me kike tambaya kan adashi ba kan karan adashin ko ko ainihin tsuran adashin wane ya kawo kuɗi a ajiye masa ƙarshen wata ya karɓa kayansa ai ajiya ne wannan ajiya ne wannan akwai kuma kar akwai yanayin adashin da ake yi kowa ya kawo naira ɗari biyar biyar idan aka yi kwana goma sha hudu ana yi a tattara naira dubu arba'in a ba mutum ɗaya yarjejeniya ne ko ba yarjejeniya ba ne ni na yadda zan zuba naira ɗari biyar biyar kwana kaza ya yi makin kwana ya yi makin dubu arba'in za a ɗauki a ba wani ni ma za a ƙara zagayawa a zagaya har a zo kaina in na yadda shi kenan shari'a za ta yadda eh kanku ya haɗu nau'i ne na ta'awun nau'i ne na taimakekeniya tun da yanzu dai ni dai single handed in samo naira dubu arba'in haka kawai ba aiki ne ba ba kwadago na yi ba zai zama da wahala to amma yanzu idan muka haɗa shi kenan sai aka rika ba wani a zagayo wani ya ɗauka shi kuma da an bashi sai ya sai wani abu mai mahimmanci kar ya yi na irin mutanenmu a je a sai kaza a sha shayi a yi wani kuɗin ya ƙare a zo biya ido ya zugu-zugu to shine abin da shari'a ba za ta yi ba karan adashi ai aiki kuka sa mutum ai aiki ne yake yi shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce udul ajira ajrahu qabla an yajfa araqahu ku bai wa dan kwadago ladansa kafin guminsa ya bushe saboda haka aiki kuka sa shi shine zai je ya karba kuɗi a wurinka ya karba a wancan ya karba a wancan ai aiki yake yi kuma ajiye maka kuɗin da yake aiki ne kuma ma riski yake yi kuna tabbacin idan ya gama karɓo kuɗinku akan hanyar shi na dawowa gida ɓarayi ba za su kama shi ba kuna da wannan tabbacin sannan sai ya gama wannan aikin kuɗi biyan shi hakinsa in zuciyanka na da rawa akan adashi kaka shiga shine kawai shawara na ni amma ni kowa ya sani tun ina karami na bana adashi na dai yi so ɗaya aka sha wuya na ce ba a kara sai an zo kanka sai ga ga malam ai ta dogo dogo musamman kai ne na karshen nan ai ta wahala mutane su ki biyan kuɗin sai daga baya dai kawai sai a zo a ba magana na ce ni ba na irin wannan harkar har yau ban ƙara yin adashi ba Sai yau. wannan kuma ba yana nufin cewa dan naki yana nufin adashi haramun bane a'a ni ne dai ba na son nayi abin da zai zamanto akwai ƙananan maganganu a ciki shine mafi yawanci kowa ya san irin shine matsalolin adashin ai in wane ya kwasa shi kenan sai ya ki zibi musamman shi na wanda ake tara ba mutum da eh ya tara ba mutum eh wane ya zo sai ya ki yin zibi ai ta rigima ai ta rigima da ya zuba ne ya dauka ba yawwa ka gani in abin da ka zuba ne ka ɗauka wannan daidai ne in baka zuba ba dama ba za ka kwasa ba mana eh a to baka zuba ba ka kwasa to ya danganci wani adashi ne to amma in dai magana akan karan adashi kuke yi to haƙƙinsa ne dole ne a bayar kuma yarjejeniya ne na tuno wani abu da kake da ake magana kan karkashin adashin shine ko nawa kake zubawa zubin farko na mai adashi ne ai yarjejeniya ne kai ka yadda kana zuba naira dubu ɗaiɗai to zubinka na farko zubinka na farko nawa ne ko kuma zubin ƙarshe nawa ne ya danganci yadda ake yi ko ba haka yake ba so na gane wa irin abubuwan in dai ka yadda yarjejeniya ne contract ne ya yanzu ko ba wani matsala baka yadda ba a cire maka dubu ɗaya shine ya zamanto matsala domin musulunci ya hana a ci dukiyar mutane ba tare da son rayukansu ba kamar yadda malam mai alar ya faɗa wa aklu amwalin nasi bi tsibi bi gairi ɗibin nasi da cin dukiyoyin mutane ba tare da son rayukansu ba to shine kuma dama irin wannan in baka yadda ba dama ba za ka zuba ba ko na ji yan uwa suna magana ta bayan fage cewa naira ɗari ɗari ake cirewa a karen adashi kunne na na jin magana sosai ina nan ina jin su alaji rabu da su alaji to ai wannan naira ɗari ɗarin ya danganci wani irin adashi ne in mai adashin ne ya ce to ni karan adashi na naira ɗari ɗari kowane mutum ɗaya shi ya sa wannan akwai wanda za a ce eh zubinka na farko ko nawa kake zubawa na mai adashi ne sai in ka yadda za ka yi in ba ka yadda ba wanda ya tilasta ka Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana kuma yana ganin shi kenan ko Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana wannan gari namu na kafancan da jihar mu ta Kaduna da ƙasa Najeriya abubuwan da ke faruwa na rashin jin daɗi Allah ya ɗauki Allah ya maido mana da aminci da zaman lafiya ga al'ummar zan Allah sallallahu alaihi wasallam iyayenmu da suka gabata Allah ya jaddada rahama a gare su wayanda suka saura da mu da su Allah ya samu gama da duniya lafiya marasa lafiyar mu gida da asibiti da wanda suke dauke da shi a jikunan su Allah ya ba su lafiya masu lafiya cikin mu Allah ya kare mu da lafiya da abin da lafiya za ta ci zuru'o'in mu Allah ya kara sanya musu albarka Allah ya kara shiryawa wanda suke kan daidai Allah ya kara tabbatar da su wanda suke kan kuskure Allah ya shirya dan alfarman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kaiwa da komowan mu akan hanyoyi da kaiwan dukiyoyin mu da komowanta akan hanyoyi Allah ya tsare mana dan alfarman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allahumma bi rahmatikal wasi'ati ummana wa qina sharra ma ahammana wa ghammana wa lal iman kamil wal kitabi was sunnah tawaffana wa anta radin anna ya karim waghfir Allahumma lana wa liwalidayna ولمشايخنا ولأمة المسلمين الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات akwai matan ɗaya daga cikin mu ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya inda malam Mamun ya ce jiya ta warke ya ganta tana tafiya Allah ya ba ta lafiya Allah ya sa kafara ne gabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi gifir warham wa anta khairur rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin